Thank you. idan ya sauka to ba a san su faruwa in ka ajiye masara mai manja da miya da sauran kayan sauran da kuma abubuwan da ya koma ya zama har ma ba cewa azumi shi da sauran ciki da sha da barin iyali ne ne azumi ba akwai abubuwa da mamman ya hana kamar jiwa ka zauna kuna yi da wani kamar wannan yiwa haka kuma ma da wasifa haka wannan da kuma ƙarya da sauran sakon Allah lallai muna dawo kan da ba musulmi ko da kana azumi idan kana cikin wannan abubuwa to za ka zama cikin wannan hadisi da wanda sa'in wanda ya zara kuma tiyarin shi da su a wannan ne kuma mutakar abubuwan wurin daya wata ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana zai ba ku amfani sai ka ji ya ce amin idan ka kawo aka ji ka cewa amin ki sake takawa har da sake cewa a yi bayan an gama sallar juma'a sai mu hawa su mun zama da kai mun ma ki ya rabbana mun ji kai kai a yi na ko sai mun zama da duniya ne lokacin da aka kuma baki sai ka so mutumin da ya samu iyayensa suna raye ko dai daga cikin su bai mutu biyayya ya ji su ya samu aljanna ba Allah ya kai su guda kuma zama da nisa amin da shi kuma ita duk mutumin da aka amsa suna na aka ce annabi Muhammad bai yi salati ba to Allah ya kai shi wuta kuma ma da nisa ni ma ke da na uku ita duk mutumin da ya samu wata ramadana ta kama yana raye ramadana har ya kare gafarar da Allah ya ke zuwa a duniya da rahama da falaloli bai samu ba Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah ya kai mu da kuma da nuna ni kuma su ana to sai zaman da zai kuni addu'a da kuni ne bakin da baya kariya ba ma ne kuma da tawari ko illa wani yi wa shi ko yace da ni ne zaman da wannan addu'a ya kuma kuni dukkan wannan gyara duniya don karɓar wannan rahama kuma fata ana karɓar duniya ana karɓar ibadun ana karɓar da ya karɓar da kasan ana karɓar kuma da za mu yi a cikin wannan wata ta bahana sannan kuma muna jawo hankalin da ba mu kulmi za ka kawo mu a cikin rayuwa kowa ya san halin da nake kowa ya san kowa ya zo buɗe baki kafin ka rubuta da wani abu to ka rubuta a kuma a cikin abuwa to shi na kuma da ba lafiya sai kuma ba da lafiya yanzu an ka wani gaskiya sai wanda ba a fara kowa ba kuma na rawa da ba ka wata ala Allah ya kama ni da za mu kuma na maza na rawa da ba ka wata ala Allah ya taba mu alƙawarin da za mu yi wannan nasiba ta kawai ne nasiba da yayi ma Allah ya yayi ma Allah ya yayi ma na ƙara ya fara da jama'a cewa gwamnati ne da kuke da wani wani gwamnati ba su iya ba lamarin ya fara da gwamnati da haka ba mana magani sai da addu'a annabi yana cewa asbabu la ulum addu'a shi ne makamin mu'mini wa qala qulu ya tajallalu Allah yana cewa لا يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين بعد أن كافرين zama su ne masoya a wurinsu suna soyayya da su suna ƙaunarsu kuma bayan ɗan uwansu mu'minai a wannan aya Allah yana hana mu kai a kada ka ka kai mu'mini ka ji kafiri ya zama shi ne ka sa a zuciyarka a kansa za ka iya fada da Allah za ka iya fada da manzon Allah za ka iya fada da yan uwan mu'minai Allah ya ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ya ji kafirai su ne masoya a wurinsa ba ɗan uwansa mu'mini ba wala da bari da Allah ya sanyi wala a wurin Allah ba komai bane shi ba komai bane a wurin Allah ma'ana ba abin da Allah zai yi والآية أولى إلى السوى يا أيها الذين آمنوا لا تبلغوا الهدى والأسرار أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدى الظالمين التي يقول أنه الإيمان كرهوا هي الروم da nasara su zama su ne masoya a wurinku Allah ke kusan tsakani da wurinku da nasara ba kuma wani ya uwa shashin su zama masoya shashi ne duk abin da ke tsakanin su na gaba in suka haɗu da musulmi sai su haɗa kai ga shi tsakanin su ba shi biyu a tsaye na bayan hawa a dawa da babban zara amma idan a kan mummuni ne sai su haɗa kai ba su kuma ya ba wani su kasa musulmi ko musulmai alati tashin su ba yan uwan tashi ne idan amma Allah ke wani tsawon wani yau duk wanda ya cinci kafirai ya ruwanmu ko da tsara a cikin to komi sallarsa komi azumansa komi zakarsa duk ibadarsa in iya mata yi fa inda ruwan a cikin kudin lafi Allah ya kira mu inna Allah la yahdi al-zalimin sani cewa wanda suke azalimin Allah ba ya fiye da su me yasa Allah ya faɗa haka saboda Allah shi ya yi mu Allah kuma ya san dabi'ar mu ya tattare basirar minhu za ka ga yawa daga cikin masarautar ko mutum na hudu za ka ga wani cikin hukuyar su akwai su ga rawa ta ce ga su ne musulmai ne suna sallah suna yin komai amma za ka ga bisari wani suna rigeji suna kokari suna sauran wani masoyi da hawan kafirai haka da suna cewa ya kuma da kafin a kafi ba na jami'a muna da tsoro kan juyawa zamani ne mai zo da sami a wancan zamani suna cewa wai ai hukunci lamarin wannan Allah ba zai shiga ba kaga cin kudin da yake maka hasada a kullum yana jiran ya ga wani bala'i ne ya same ka to su kullum ya hukunta da tsara suna koya wa kuyansu cewa lamarin manzon Allah ba mai shiga ba ne wai nan gaba annabi zai tsare annabi zai gaji zai warakar alhaji kuma na barin Allah malamai suna cewa ma kana lillahi dama wa safara wa ma kana da bayin lahi in ka da wa safara duk abin da yake na Allah ne zai dawwama kuma zai tabbata amma duk abin da ba na Allah ba zai yanke zai wani to su kullum irin wannan mutane da Allah yake dabbar nan a wannan wurin cewa kar mu ji kafirai su zo kuma masoya a wurin mu kuma bayan kwan mu'minai sai ka ji musulmi yana cewa to ai idan ba mu bauyi ku ba nan gaba idan kaza ya faru ai kaza ne zai faru dan ba ya faru wa yake fakewa wa yake rayawa shin duniya da lahira duka nawa ne duka na Allah ne da ka Allah ka ji an Allah yana san haka da wani yana cewa al-mu'minuna la yattakhidhu al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah min shay'in duk mutumin da ya yi kafirai a matsayin su ne masoya a wurinsa ba ɗan uwansa mu'minai ba to Allah ya ce wannan abu Allah ba kowa bane shi banza ne ba shi da amfani a wannan da Allah ya illa an taka kowa ba ku ne sai ne da sura da tsoron kusurwa misali ka kuma ku ne sun yi ku yawa ba ku da ƙarfi a wurin ko a lokaci ne to a nan sai ku zama da su da rana na baki na baki na zuciya ba yana zuciya wata rana manzon Allah yana cikin gida sai wani mai mutu ya zo ya sallama sai manzon Allah ya yi maganganu wanda ba daɗi a cikin gidan a wurin matarsa za ka yi fito bayan sun gama magana da shi wannan mai ruhi za ka ji sai manzon Allah ya dawo cikin gida sai mata suka ce ya rasu Allah mun yi mamaki annabi ce kamar na ne suka ce mun ji kayan maganganu marasa daɗi a kan wannan mutumi da ya zo kuma da kafa shi mutum da kan mutunta kana fara kana magana mai daɗi a gabansa sai manzon Allah ya ce mu je haka ne wa inna la nabtu fi wujuhi qawmin fa qulubuna ta'alu mu muna yin fara muna yin murmushi muna magana mai daɗi a gaban kafirai amma kuma zuciyar mu tana tsini mu a gaban da abin inda ya zamana musulmai ba su da yawa to ana so su zauna da kafiran cikin daɗin zama kan su nuna cewa za su yi fara da su saboda mai a san su ne sun fi da yawa a sai na ba mu labari cikin lokacin da ake siyasa da NDC da ne ku da sauran siyasa na zamanin kuma a wadatu su sadauna da su zik sadauna ya tafi kasan fasafa wadanda ya samu da ba'a wani ne wurin suka rubu da yarasa sai ta bayan su ya zai ta biyu kuna wani jam'iyya ne suka ce wani jam'iyyar ka sai ce muku ba ni ina arewa da kuma kuna zuwa ni a inda nake zan ci ina so ku koma ku da cikin jam'iyyar ku sun da kuka biya wa an idan an zo zaɓe in sun faɗi za ku kauta ya muku sun san cewa kun yi su amma idan suka faɗi ba su ci zaɓe ba za ku huta kautar a kan amma in sun ci zaɓe za su yi da ku za ku ce a za ku ce ayi kun yi su amma wajen suka faɗi ثم قبله قوله لا إله إلا هو لا إله إلا الله ذاك القرآن بقى كل قرآن يرد أحد الله المسلمين كفياتا إلى الله إذا كان عند المسلمين يسكي جلوى خذك يوم قومي يسكي يوم ظلما خذك يوم فتنة خذك يوم قومي فهو الكلام سيء أما إذا كان عند بعض المسلمين يسكي جلوى بعض يسكي جلوى مؤمن إن هذا السيوى مثلا أتصل كفتا to masu rawa suna cewa wai in ba za ka iya bikin ɗan kuma me kuma ce to in ba za ka iya rinjayar su ba to an ce ka wani abu na abin da yawa na gida ko sai ka yi in Allah ya sa namun ne suka ce a sama ka zama abin da ya in kuma muka ci waje ya kaga nan ne muna zama da kuma za mu samu da kuma Allah ya ce illa an tattaba wani musulmi wannan ya faru a zamanin manzon farkon musulunci mutane bakwai suka fara da musulunta akwai amma akwai mahaifin da ya san akwai gasuwa da tsamayya akwai suhaibu akwai bilal akwai kuma sai da abu da shi radiyallahu anhu radiyallahu anhu to shi sai ya abubakar ne dukiyarsa da kuma danginsa sun hana a taɓa ka san idan kana gari kai yan gari ne da gyatumanka da mahaifinka yan gari ne kakannin ka ma yan gari ne kana da family kana da zuriya kana da wato dangi ina da zai ma da matsala yanzu wanda ya kaɗa fa dangi ya ku bari ba za ku bari ba to sai ya baka abin da ya tafi ne kenan amma kaman haihu shi sai an ɗauko shi ana ɗora bayan sa ne akan abin da ake jamu kifi kisan da ke bayan sa ne ke kasuwa akan dan ya yi imani da Allah ya yi imani da Muhammad shi kuma bilal shi kuma ana zuwa ne a kwantar da shi a kan ƙasa in rana ya yi zafi kowa ya zama kuma zafin rana irin na maka a ɗauko dutse a ɗora a kansa ana musu bulala sai ne ya kafa cewa manzon Allah dama Qur'an Allah ya ce annabiyina ukhrijum min diyarihim bi ghayri ghayri illa an yaqulu Allah to da yaji duka yaji duka sai ya faɗi iyagun maganganu a kan manzon Allah sai su ya da ki sai labari ya zo manzon Allah cewa amma ba ya rija amma ya tabbata manzon Allah ya ce Allah إن إيمانا قد خلق دمه ولهمه وقد تبتدي إيماني يا رجايا تاخذ نام الله بدين الله أنا وأنا مكان ذيك الله إلى هو إلى كوبا إلى سوى الله نعم بك يا رسول الله نعم لك النبي صلى الله عليه وسلم النبي كافر إلى دار المصائب إذا يا يزوج يا يزوج ce zuciyana ina hanke da imani sai maza Allah ce masa in sun kara kama kanan da ba sake limita a wani ba to anan ne muka samu halin inda kafirai za su kama ka su ce sai ka yi kalmar ridda kai in dai zuciyar ka lafiya a ba komai saboda ayar man kafar billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن المصدر عليه ظلم من الله ورفع ظلم عليه Allah ta duk mutumin da zuciyarsa yake cike da imani ko da ya yi kalma ta kafirci ya yi kalma na rajja Allah ba zai kawo shi da kuma hadisin da manzon Allah yake cewa ku bi al'ummati salatu al-ardu wa tasiyaru wa qulu wa alayhi abu guda uku Allah ba zai kawo shi ba abinda ka aikata da mantuwa ka manta ne kai yanzu misali kamar da da azumin nan da yake zuwa sai mutum ya sha ruwa da wani ruwa ba ko ba su yin tunanin sai dai farko malikiya in azumi ya bari za ka biya daya amma a farko za ku so sai in azumi ya bari ba ka biya ba ai ka yi da mantuwa ne da amma na za ku wata suna in ne in da suna sabon da kai da mantuwa Allah ba zai kama ka da shi ba na biyu abin da kai da kuskure kana gani kamar daidai kai sai kuma ya zama to kuskure ne saboda hadisin manin shahada fa asaba falahu ajran manin shahada fa akra falahu ajrun wahid mutumin da ya yi ijtihadi ala kokari yana gani kamar daidai yayi sai ya yi ko da ta yayin daidan kuma yadda Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa za a ba shi na biyu yayi kokari ya ci haji kuma sai ya dace da alƙur'ani da hadisin wanda kuma yanzu yayi kokari amma kuma sai ya kuskure shi haji yana gani kuma daidai ne amma kuma sai ya kuskure Allah zai ba shi lada guda daya da ka Allah ba zai kama ka da abin da kai da kuskure ba Allah ba zai kama ka da abin da kai da mantuwa ba sai ya abin da aka sa ka tila kamar sai ba da wannan amma kafirai suna duba suke sai ya yi kalma na rija kuma ya yi kalma na rija din manzala ya ce sai sun kara kama ka suka ce ka maimaita abin da kuma ya ka maimaita Allah ba zai kama ka da shi ba shi da kamar da yake faruwa kasar da ba na musulmi ba ya sun cinye jarabawa ga yaran musulmi sai a saba saba cewa annabi isa dan Allah ne ko ba dan Allah ba sai ka samu labari idan ka sa cewa ba ɗan Allah bane ka ba amma idan ka sa ɗan Allah ne ka ci ka sa ɗan Allah ne saboda ba ta samu kwalin da shiga hannunka ko kuma ɗaukar aiki ne akwai tambayar da ake yi wanda in kace za ka wani daidai za ku kare kai ba za ka samu aiki ba to ba ka abin da ake so ka faɗa saboda idan ka samu aikin ai za ka yi amfani da aikin wurin cewa wa wani da ka duk abin da ya zama to an sa ka tsira ne ba yadda ka iya sai ka yi duk ba da Allah kiyaye sai na bar su ka mu mali a hanya suka ce ga giya duk wanda bai sha ba za mu harbe shi in ka sai ba komai don ka tsira Allah ya ce la ya tamanna yanna ahadukum law kar da yau ku yi ruwan mutuwa a rika cewa ni da ba mutu a nabi ya kai dai bari ka roƙon Allah cikawa da imani daga har yau kuma hadisi ya zo lokacin da karshen rayuwar manzon Allah dabda annabi sallallahu kai da awon annabta a cikin su akwai sulhul sarra wanda yake yaman duk inda ya ga wani masu kucewa sai ya tambaye su ya labarin muhammadu sai yana nan me aka saukar eh an saukar da sura kaza an saukar da sura kaza wani tarihin da tsawo shi ma idan an saukar da ayar sura take shi ma an saukar masa sani lokacin da aka saukar da sura kaiwa sai ce da kan zuwa ne da ilai kuma ni ma an bani alfin malfi wa ma adraka malfi lahu zanabun malfi فأخرجوا طويل إن المسلم الغدير لو إذا كفر والأسف فيما فيما أنتم قد تشكوا عليهم يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسيرك فقر المنار لو إذا كفر فساد ما تمر فيما أنتم قد تشكوا يا دخول بك تطمئن كوت القليلين لما تكبرين وسلامة المجيد فهذا جاء لنا فرقون يدو أبو دعوة الأسفل الإمام واجه يرجع وأن في كان صحابة من الله بيانه سيكي مطلوب كي نظر جميعك كاي جاء أنه محمد من الله عليه سيكي نعم نعم نعم تقول Ita ni ba kai da cewa ni manzon Allah ne sai magana a hankalin ce na'am ita wannan ya dace da suke ce da sai ta kawo na biyu na biyu da ya zo ya ce ka yarda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am ni ba sai ya ku ni ba sai ya ku ni ba sai ce ni kuma ne ba na ji sai ce wannan ba ka yi da kai ba wai ba ka yi da kai ba ulama ne ya zo wurin manzon Allah sai manzon Allah ya ce cewa amma al-awwalu فقد أخذ رسول الله وانت نفرقه يا الكفر إلا الله يبالي وقال الله إلا إلا أن تتقوا منه تجده يا الكفر إلا الله يبالي اتباع الثاني فقد صدع بالحج فهني الله هي قال بكيا ذهب فرق يا تفتح بيني لا بإذن ما كان مكان حقا تسيطا يوم كلمة نزل ita da cewa kai za ka tsira in yi hankali ba komai ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلا من ذكرها وقلبه مطمئن بالإيمان فأنا أمر الأباري شكر الأكل ولا نأتيهم أجرهم sai wani kula da yake da hannu wanda ba musulmi ba to kan gobe suna bincika wane ne musulmi wane ne wanda ba musulmi ba ruwan da yake ciwon kuma wanda suka sa yi bayani a kan ta musulmanin addini na da aka zama na fulani kai musulmi ne ta addini ba musulmi ba to me ya zaka wace kai musulmi hannu ya goma sha ɗaya na na musulmi ba mai abu da nake cewa salati goma ga nan ko ita wato abin hannu ya goma sha ɗaya suka guda ya kama suka da yadda za su yi da aka ce suka hannu aka ce sai kayi wani kalma wanda yake ya fita daga musulunci in kayi babu komai amma tarafi idan zuciyar ka yana fita da imani illa ma zukuri ba wa kalmu hukumar da ilimin da imani da aka nan Allah ya ce illa ta tsaro yin mutubebi wa ya tafi kuma Allah nasa Allah yana tsoratar da ku kansa ma'ana yana tsoratar da ku azabar القرآن فجعل عليه القرآن ويؤثره الله نصرا من الذي يرسل من رمنا يرسل من رمنا أنا إلى صورة له عذاب النار وإلى الله المصير لكي نقوم بهو على الله إن كانوا مؤمنين يهوك بيدك عبرين وإلى الله المصير إن كما كانوا كعبرين بيدك يهوك المؤمنين komin ita shi ba ina zai dawo ƙasa zai dawo aina ma ka kuma ya tuno ma ku da da ka wani zai mafi na قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء هو المدبر والله على كل شيء قدير الله يا رسول الله كفدا الله مكان الدنيا غبا دايا in ta kowa bi su ko idan kun koya abin da ke cikin zuciyar ku abin da ke cikin zuciyarku kuka zama to kuna son kafirai fiye da mu'minai au tuzuhu ko kuka bayyana to ya alamu Allah Allah fa ya sani amma sai ka bar da ni cewa ya alamu Allah Allah ya sani ma'ana Allah ya sani hadisi manzo Allah yana cewa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya duba suran jikinka kai fari ne baki ne mai kiba ne a'a raman ne kai a'a mai arziki ne kai a'a kai mara arziki ne mai mulki ne mara mulki ne namiji ne kai mace ce Allah baya duba abin da ya baka na sura abin da Allah yake zubawa zuciyar mu Allah yake zubawa to shi yasa lokacin da Allah ya fara da ayat da Allah yake kira mutanen duniya gaba daya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu bi Allah yake inna akramakum inda Allah atqakum wanda yake daraja a wurin Allah ya fi ku matsayi a wurin Allah ya fi ku martaba a wurin Allah shi ne wanda ya fi ku wurin tsoron Allah in nan da ya fi ku tsoron Allah ya fi ku a wurin Allah in ba nan da ya fi ku tsoron Allah ta fi ku a wurin Allah idan tsaninka ko wani wanda ke kasa da kai ya fi ku tsoron Allah to a wurin Allah ya fi ku da haka ana Allah ya ce manzon Allah ya faɗa wa mutanen duniya gaba ɗaya قل إن تؤمنوا ما في صدوركم أو تؤمنوا يعلم الله in kun bayyana in kun boye ma duka Allah ya sani wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi ardi ba ma abin da ke cikin zuciya ku ba a'a abin da ke sama da abin da ke ƙasa duka Allah ya sani amma kai za ka iya ajiya ba cikin ɗakin ka ɗakin ka ne ka zo ka ajiye ka zo ka nemi inda ka aka ajiye ka ba za ka bai yiwa kai ne ka ajiye ka zo ka nima ka sauke akwatin ɗakin gaba ɗaya ka bincika nan ka ga kayan zuba sharkaf sai Allah ya ga dama ka nima ka raba to in Allah ba akwati ba ba ɗakin ka ba ba gidanka ba ba kan da kake ba ba ba ba ba kan da kake ba duniya da lahira sama da ƙasa wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi ardi abin da ke sammai abin da ke kasai duka Allah Allah ya sani daga wanda ya yi kyau Allah ya sani wanda ya yi mara kyau ma duka Allah ya sani a wani aya Allah yana cewa ya ayyuha lisanu innaka kadih ila zuhu kadami salati fa amma nuti kitaba ku yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi wa ومن أبوها ضعيفا فسوف يذكرها ويصلى سعيرا إنه ظن أن لن يهور بل إن القرآن به كثيرا ذاك إن قدام كيم الشوك ruwanka in ka dama ka yi mara kyau ma wannan ba dai ruwanka Allah ya riga ya yi alƙawari kuma inna Allah la yukhlifu al-mi'ad ya ce inna alladhina amanu wa amilu salihati fa ulaika ashabul janna والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب na ko dan Allah ya riga ya gama ya aiko mana manzon Allah ya ba shi alqur'ani ya kawo mana duk abin da ya kamata Allah ya yi mana Allah ya yi mana duk abin da ya kamata Allah ya shirya mana kafin mu zo duniya ya mana rana ya yi mana wata ga gumaki ya bamu ga ido ya bamu ga abubuwa iri iri iri ya ayyuhal insanu ma zarraka bi rabbika karim allazi khalaqaka فسويك فعدلك في أي خدمة أردت فوق أنا يبقى komai da haka bin Allah in ka dama ka bi ya rage naka saba wa Allah in ka ka saba wa Allah wannan ma ya rage naka Allah ya riga ya gama komai ya aiko mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan komai yana da iko yayi azaba ga wanda ya ga dama yana da iko kuma ya rahama ga wanda ya ga dama to Allah ya sanya mu cikin bayin da wanda zai yi rahama alhamdulillah mu ne wani za mu tabbata nan na saboda ayyukan na alhamdulillah ba mu da lokacin da ya fara da koyewa ne da wata tabbata ne ma ba da wannan da wani a cikin wannan ayoyi Allah ya yi wa da Allah Allah da nan ayi ko wani da amin ya Allah da ma ka da wani wannan kuma da kida Allah ya mana shi ka da duniya da take da shi a wurin koyewa Allah ya ce mu yi ta Allah ya ce mu yi ta ya kuma kuma kai din da Allah bai ruwan sani Allah shi ya yi ka kuma shi ya yi to Allah ya ce mu yi da hankali da ka zo abin da za ka yi ni da su a baki amma zuciyar mu kan mu ɗauki da zuciyar mu da jikin mu gaba ɗaya mu ɗauka mu yi ba idan muna wurin da muke da yawa wani zai mu da yawa ka yi amma in muna inda ku mu ba mu da yawa ku kuke da yawa to mu yi zama da ku cikin cikin wato dabara kuma da Allah ya fara cewa illa an tattaku min kuɗin muna fata Allah ya fara da dabara lafiya wannan lafiya za mu ga ta ta kuɗin lafiya suke iblis da ya wata guda ne wallahi suke iblis da ya wata guda bai kamar da alayhi zai yi a cikin minti kaɗan ba muna fata a cikin wannan nabiya Allah ya hana da bai yi kana an yi manci kana wani banza ne cikin ruwan banza ne yi wa banza in ji manzan Allah da ka mu kiyaye an yi manci mu kiyaye jiwa sannan mu kiyaye ƙarya da dukkan nau'i na sabon Allah sai mu kiyaye muna fata Allah ya sa ku ma hajira alhamdulillah alhamdulillah فاتح الأسرة فاتح الأسرة الله خير وصوره وصوره وصوره وصوره اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه